لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar usikum ayyuhal musallun bi kalimati taqwa alladhi amarna Allah bi akziha min al-awwalin wal akhirin summa amma ba'du ibadallah innal inna a'la maqamatil adabi al-adabu ma Allah ta'ala wa min al-adabi ma Allah ta'ala al'adu ma a kitabihi al'ur'anul karim wa zalika an al'ur'anul karima huwa kalamullah min hubada'a wa ilaihi ya'ud wa huwa a'azamu ma fil wujid qatibatan wa kasiru minan nasil yawm yata'amaluna ma al-qur'an mu'amalatul jaffa maluhan al-jafa yu'minul muslim بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام أيا كان من كائنا من كان وأن القرآن الكريم كلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن هدي ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم وأن أهله هم أهل الله وخاصة والمتمسكون به ناجون فائزون ومؤردون عنه حلكا كاسرون وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه أخرجه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وقوله هو أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أخرجه النسائي وإمام أحمد والحاكم وقوله عليه الصلاة والسلام وإن القلوب تسدع تسدع بالحمزة كما يزدع الحديد فقيل يا رسول الله وما جلاؤها فقال تلاوة القرآن وذكر الموت أخرجه البيهقي وقد جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء يقول يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اقرأ علي القرآن فيقرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لما فرغ الرسول قراءة هذه الآية ولم يفرغ الرسول من قراءتها حتى يطالب بإعادها بإعادتها مدهوشا بجلال لفظها وقدوسية معانيها مأخوذا ببيانها مجذوبا بقوة تأثيرها ولم يلبس أن رفع أقيرته بتسجيل اعترافه وتقريراته بقدسية كلام الله تعالى وعزمته إذ قال والله إن له لهلاوة وإن عليه إلى طلاوة وإن أسفله لمورك وإن أعلاه لمسمر وما يقول هذا بشر أخرجه الطبري والبيهقي ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلاله ويحرم حرامه ويلزم بآدابه وتخلق بأخلاقه الأول أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة ونظافة واستقبال القبلة وجلوس في آ- و- و- وجلوس في عدد ووقار الأمر الثاني على قارئ القرآن عباد الله أن يرتله ولا يسرع في تلاوته الأمر الثالث أن يلزم الخشوع عند تلاوته وأن يظهر الهذن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء وأن يلزم السنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته ومؤاملته الأمر الخامس عند قارئ القرآن أن يسر تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم الله الأمر السابع أن لا يكون عند تلاوته من الغافلين من الغافلين عنه والخالفين له ويسبب في اللعن نفسه بنفسه الأمر الثامن يجتهد في أن يتسم بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصة وأن يتسم بسيماتهم كما قال عليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورئه إذا الناس يكلئون وبسمته إذا الناس يقضون وبخشوعه إذا الناس يخال... إذا الناس يتخالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وقال وهب بن الورس إلى لرجل ألا تنام قال إن أجائب القرآن أقرنا نومي وأنشد ذنون قوله من القرآن بوعده ووعيده مكل القيون بليلها لا تهجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتقضع أقول ما قال إن صبب من الله وإن أقضعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa muna neman tonyansa da kuma agajinsa hakika duwan da Allah ya shirya shine shirye Allah ka samu cikin jumlar shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a samu da ba za a samu mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta a sammai da kasai sai Allah subhanahu ta'ala. hakanan mun ƙara shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babba ɗan abdullahi farin jakada bawansa ne kuma manzonsa ne wanda ya turo shi da addinin musulunci game da alkur'ani gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ya ‘yan uwana masallata babu magana mafi alkhairi kamar maganar allah ita ce alkur'ani babu shari afwan babu shiriya mafiya zama shiriya kamar shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shari fiye da abin da aka kaga shi a addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata mako masa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan Allah masu albarka fuskoki masu annashiwa wanda muke zatawa kanmu da kanmu kasancewa cikin inuwar rahmar Allah a gobe alkiyama a yau muna goma sha shida ga watan sha biyun musulunci watan ƙarshen shekarar musulunci yau hijira na da shekara 1443 kutubar mutu yau za ta tattauna ne game da a mafi girma a cikin maganganun allah kaf a bayan ƙasa shine alƙur'ani da falalarsa da kuma yadda ake so ma'abota alƙur'ani su zama domin su waɗansu mutane ne daban daga cikin sauran mutane da irin abin da manzon ya faɗa game da su da abin da magabata suka faɗa da ɗabi'unsu da sulukin magabata game da ma'abota alƙurani almajiransa ɗalibansa zuwa malamansa da kuma sauran musulmi game gari ya yi kamata su kasance tsakaninsu da alƙurani mai girma bayan wannan ya bayin Allah masu albarka cewa iya daga cikin matsayi mafi girma a cikin wanda za ka yi wa wanda za ka yi wa ladabi a duniya kowaye shi to bayan Allah subhanahu wataala yake bi da manzonsa al'adabu ma Allah al'adabu ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ladabi tsakaninka da Allah da ladabi kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai mahaifa sai abin da yi kasa da wannan ladabi tsakaninka da mahalicinka shine Allah daga cikin irin abin da za ka nuna kana yi wa Allah ladabi shi ne al'adabu ma'a kitabi ka zamto kana ladabi tare da littafinsa kana yi wa alƙur'ani ladabi kana ƙasƙantar da kai game da alƙur'ani kana sonsa kana son ma'abotansa kana girmama shi sirran alaniya kana martaba shi ciki da waje kana gabatar da shi akan komai a rayuwarka to wannan iya cikin cikamakin ladabin da zaka yi wa Allah amma duk ladabin da zaka yi wa Allah a matsayinka na musulmi alaƙanka da alƙur'ani ba ta da kyau alaƙanka da ma'abota alƙur'ani ba ta da kyau to tabbas kana yaudarar kanka ne baka yi wa Allah ladabi domin daga cikin mafi girman yi wa Allah ladabi shine kai ladabi zuwa ga littafinsa zuwa ga maganarsa zuwa ga mu'jiza mafi girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alƙur'ani mai girma bayan wani ya uwa masani cewa shi alkur'ani mai girma maganar Allah ce tun daga farkonsa zuwa ƙarshe a innahu lakaulun fasl wa ma huwa bil hazl alkur'ani magana ce rababbiya daga Allah kitabun ukimat ayatu summa fusilat min ladun hakimin kabir qur'ani littafi ne mai cike da hikima inji Allah wanda yazo ararrabe bisa dokoki da ka'idoci da Allah ya sawa bayinsa sai Allah ya ce ƙorani ya zo daga gwani ƙwararre mai iya ba da labari shi ne Allah subhanahu wataala ƙorani daga gari shi yake duk wanda kaga iya karanta alƙorani to maganar Allah yake maimaitawa a bakinsa almanzan Allah da ya zo da alƙorani saƙo ne na Allah yake karantawa al'umma amma ba harafi ɗaya daga cikin maganar manzon Allah ko ta Jibril a cikin Alkur'ani gaba ɗaya tun daga farkon har ƙarshen sa maganar Allah ce yasa wa an su malamai suke cewa siffa ce daga cikin siffofin Allah duk wanda Allah ta'ala ya biya Alkur'ani to ya dan gutsira masa wata siffa daga cikin siffofinsa ya bashi daraja ya bashi martaba ya bashi kima saboda haka ya ƴan uwa shi Alkur'ani minhu bada'a wa ilayhi ya'ud duk abin da ya gani a wannan duniyar to daga Qur'ani ya fara ƙwar'ani ya ba da labarinsa an ce awwalu ma kalakallahu alƙalama hadisun muslim sun ma'amarwa bikita ma kada wa masu ya kunu laƙiya misa farkon abin da allah ta'ala ya fara halitta kaf duniya shine alƙalami aka ce rubuta ƙaddarar duniya kaf akan kowa da komai har zuwa ƙarshen ta gaba ɗaya an riga an gama wannan tun kafin a halicce mu annabi adam ya faɗa wa annabi musa alaihi salam inna allaha kalakal maqadir qabla an yukhlaka bi khamsi mi'ata am Allah sai da ya halici kaddara duk abin da zaka samu da duk abin da zai same ka kafin a halici duniyar ma sama da shekara 500 kafin a halici annabi adam sai da aka halici kaddara ta kowa da kowa kuma qur'ani ya baka labarin kaddara daga cikin imanin da zaka yi tsakanin ka tsaka imani bil qadr sharrihi wa khairi khuluhi wa murrihi kai imani da kaddara duk abin da zai same ka qur'ani ya baka labarin a musani cewa kuma shi ne mafi girma daga kafatanin abin da yake wanzuwa a bayan ƙasar nan ba wani abu mafi girma fiye da alkurani a yanzu babu shi ko mutum ne ko wata dukiya ce ko wata sha'air ce min sha'airillah a faɗin duniyan nan ba wani abu mafi girma a yanzu kamar alkurani mai girma babu shi duk abin da za ka martaba to a bayan alkurani yake babu shi babu kamar sa a yanzu a duniya wajibi ne musulmai musan me matsayin alkurani a rayuwarmu musan ya uwa duk da wannan da yawa daga cikin mutane a yau sun gafala suna yi wa alkurani wata irin mu'amala mu'amala ta reni mu'amala ta kaushin zuciya mu'amala ta ko'un kula mu'amala wanda da zamto ko da wani abu ne a duniya ce bai dace ka masa wannan mu'amala wanda tana alkurani mai girma wani ya kaurace alkurani ba shi ba shi ba ruwansa in kaga ya hada alkurani a masallaci ne ko agun wa'azi amma ya zauna ya buɗe alkur'ani ya karanta ya tafi wajen malami ya koya masa ya fi karfin wannan a matsayinsa na musulmi ba ruwansa abin da ya sa a gaba duniya kawai ina zai nema ina zai hada negative da to- da positive ta bada wani sakamako duk wannan ya sani ya alamuna zahira min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun amma game da lahira ga falalu ne ba san kamai ba to da yawa daga cikin mutane yau irin wannan mu'amala suke alqurani in kaga suna neman alqurani wani bala'i ne taso musifa ce taso a nemi malamai a karanta alqurani ya roki Allah amma in ba wannan ba wallahi wani musulmin shi da alkurani sai a masallaci ya ji liman iya karanta ko ana wa'azi iska ta kai masa yana ji amma awansa 24 ba shi da minti goma na alkurani da zai ware karanta alkurani ba shi da wani lokaci kaga wannan rayuwa ake irin rayuwar gafalallun mutane rayuwa cikin hasara da takaici da kaico da yawa daga cikin mutane irin wannan mu'amalar yau suke wa alkurani bayan wannan dole ne a matsayinka na musulmi ka kudure ce alkur'ani littafi ne da bi kowane littafi tsarki gaba daya a duk littafin ma da Allah ya saukar da kansa kuma shine maganar Allah mafi girma iya da daukaka iya da falala akan dukkanin wata magana da ban in ba shi ba wannan maganar kowace ce ko daga ina take alkur'ani mai girma yan uwa ya kasance zance ne wanda babu wata ƙarya da ta zo kafinsa ba ƙaryar da za ta zo a bayansa la yati batil min bayni yadayhi wala min khalfi qur'ani ka dube shi kawai ka san Allah ya girki wani ba qur'ani duk masifar yahudawa da nasara da mushrike da makiya addini sun kasa yadda za su juye qur'ani sun kasa duk kimiyya duk fasaha an yi akan yadda za a raba musulmai da alqur'ani Allah ta'ala ya riga ya ce a qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne masu daukan gabaran kare shi ba abin da za a yi a jirkita wasali daya qur'ani a samu mahadatan qur'ani ba su gane ba zai yi ba bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wannan bai ishe ke zama aya ba ba littafin da sama da shekara 1400 iya nan a wanzu a bayan kasa a ce ba a samu canji a cikin sa babu shi amma qur'ani tun lokacin manzon Allah har yanzu haka yake baka isa kuma ka canja shi ba duniya ko za ta kai shekara biliyan sau biliyan a gaba ta ƙur'anin dai shi ne wannan kaɗai bai ishe ka hankali ba bai ishe ke gane wannan maganar Allah ba ce bai ishe nuna ma cewa wannan littafin ba ƙaramin littafi ba ne ba bai ishe ma ishara ba ba abin da ba za a iya canja shi ba a wannan rayuwar amma ban da alƙur'ani wani malami na ba mu labari cewa tun ma shekara wajen hamsin sittin baya yahudawa suka yi mitin cewa bayan da za a yi sarba musulmi da addininsu idan alkurani ya cikinsu inda da alkurani a cikin musulmi to ba za a raba su da addininsu ba sai aka ce ai suna sai da kur'ana ai kuje kasuwa suna siyarwa irin kasuwar kurmi a jihar kano da sauran kasuwannin littattafai kuje duk kur'anin da kuke so ko kofi ne kuke za ku siye shi kuje tsangayi wajen alaramumi masu rubuta kur'ani da hannu kuje duk abin da kuke nema za ku siya yahudawa suka ji wannan suka tara kuɗi suka samu wakilai rubabbu daga cikin musulmai za a zo a siya alkurani kaf a kai musu kofin kurani da suka je wata tsangaya suka ce sun zo za su suna neman kurani za su siya aka ce to gawa an su dai a hannu an gama amma da za ku kwan biyu akwai wanda ake rubuta ma ba a gama ba za ku same su suka ce ah dama a kwakwalwar ku yake ci ajiyar allah ce ai ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilm qur'ani a kwakwalwar yake ba a hannu yake ba ba a jaka yake ba ba a ɗaki yake ba a ƙwaƙwalwa yake Allah ne ya tsaga ƙwaƙwalwar ya ajiye shi a zukatan wa'ansu wanda ya zaɓa daga cikin bayansa sau da suka ga wannan ma shirme ne ku siya ƙur'anin kaf amma a yau Allah ramomi za su rubuta wa'ansu aje kuma shi ne shi ne dai shi ne dai ba babbanci wannan bai ishe ku mujiza ba da Allah ya bar ƙur'anin a kwafi a rubuce da yanzu ba ƙur'ani dai a cikin mu ba ƙur'anin da za mu duba mu samu shirya wallahi babu shi sai Allah ya mana gata a matsayinmu na musulmai ya bar alkur'ani shi ne ya riƙe ragamar kare shi da bahi tsaro da kariya ba wanda ya sai canja ka ɗauko ƙur'ani tun daga fatiha har zuwa minar jinnati wan nas minar jinnati wan nas ɗin kamar da wasalin sirin ya koma fataha sai an ce nan gyara kai masu yan cika gyara in karatun alo ne sai an dangwala mata wada agun in musabaka kake sai an ma danja agun ba ka yi daidai ba Allah ne ya ajiye shi ba shi wannan tsaron wannan bai isi nuna ma aya ba bai isi nuna ma ishara game da alkurani ba wajibi ne ka ce ƙur'ani mai tsarki ne ko maganar Allah ce iya da farala akan dukkan wani zance a duniya gaba ɗaya ƙur'ani babu ƙarya da za ta zo gaba gare shi ko bayan shi man man man man qala bihi sadaqa duk wanda ya magana da alqur'ani ya faɗi gaskiya duk abin da aka ce ma ai Allah ya ce to magana ta kare ba wata magana mafi wannan shi yasa Umar dan Khattab aka ce waqafan indal aya remote control ɗinsa shine alqur'ani duk zafin Umar da da da da fushi amma idan aka ce ma Allah ya ce to sai sauka to haka ake so ka zama duk inda kai da ɓacin rai da damar ce ƙalar lahu to ya zamto kamar an zuba ma ruwa wani shi ne alamar imani amma duk imanin ka ce ma Allah ya ce annabi ya ce baka sauko daga ra'ayinka ba wallahi baka da imani kana yaudarar kanka ne kawai shedan ya riga ya yaudare ka wa man hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da alqur'ani yayi adalci duk wanda ya hukunta ka da alqur'ani ya gama ma adalci ba wani adalci fi da hukunci da wani alkurani da ba alkurani ba ma'abota alkurani ya yan uwa su ne iyalan Allah a keɓanci ku duba yadda Allah yake kyamar a jingina masa ɗa ko mata ta kadu samawatu ta fatar na min watan shakul ardu wata kirul jibalu haddan an da'aulin rahmani walada da sama da ƙasa sun yi kusa su kekkece su dare su tsage a duk lokacin da aka ce Allah iya da ɗa ko iya da mata to amma Allah ya ce manzon Allah ka faɗa wa duniya da ina da iyalai a keɓance to da ma'abotan alƙur'ani su ne iyalai na duk wani mahaddacin alƙur'ani wanda ya haddace da imani da ikilasi iya ƙarƙashin al'arshin Allah a gobe alkiyama yayin da mutane suna can rana tana gasa su su rasu inda za su saka su a fagen alkiyama amma su suna ƙarƙashin al'arshin inuwar Allah a gobe alkiyama Allah ya samu da cin su wal mutamassikuna bihi najuna fa'izu duk wanda suka yi riko da alkur'ani a wannan rayuwa sun zama to masu cin nasara masu samun babban rabu amma wanda suka kangare wa alkur'ani suka nuna ko in kula suka juya mai baya to sun taɓe kuma sun halaka Allah yana cewa wa man a'arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya juya alkur'ani baya a wannan rayuwar Allah zai kulla mai abota da wata rayuwa mai wahala haka Allah ya faɗa duk samunka duk mukaminka duk mulkinka to kwanciyar hankali a zuciyarka Allah ba zai baka ba talaka wanda sai ya fada zai nema ya ci ma'abocin alkurani wallahi ya fi kwanciyar hankali kuma ya fi ka lafiya kuma ya fi ka nutsuwa kuma ya fi ka hankali duk abin da ka tara a duniya in dai ka juya ma wa alkurani baya to Allah ce zai kulla ma abota da rayuwa mai wahala ma'ishatan danka ba talauci bane kawai kunci akwai kunci a zuciya akwai wani abu ya zo ya dame karsa yadda za ka yi da shi shi ma kunci ne in allah bai maka in shi rahu sadur ba to ya riga ya haƙa da kuncin rayuwa to in kana son zuciyarka kullum ta zamto mutuma'inna to ka zamto kana da alaƙa mai ƙarfi da alƙur'ani manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta alƙur'ani domin zai zo ranar alƙiyama ya ce ya nasa ya nasa duk wanda ya bata dare da rana da damina da rani ke karatun alkur'ani to qur'anin zai zo kafa da kafa a fagan alkiyama ya cece na sai na sa kai su aljanna hadisin ya cin hadisin da imamu muslim suka fito da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairun ku kaf khairukum haka manzon Allah ya ce idan kana so ga mafi alkhairi a rayuwarka to ka duba wanda ya koyo alkur'ani kuma yake koyar da shi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yaje ya sha wahala ya samu ilimin alqur'ani kuma yazo ya samu tani a gabe ke koya musu to manzon Allah ya ce wannan shine mafi alkhairi in kana ne mafi alkhairi wannan shine hadisin ya cikin littafin Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahlul qur'an hum ahlul lahi wa khassa ma'abuta alqur'ani sunu iyalan Allah ake banci Imam nasai da Imam Ahmad da Imam al-Hakim sun fito da wannan hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa innal quluba tasda'a zukata suna samun tsatsa tasda'a bil hamza ba bil ayn ba suna tsatsa zuciya tana tsatsa haka manzan Allah yake zuciyoyi suna cike da tsatsa kamar yanzu al hadid kamar yanda bakin karfe yake tsatsa sai sahabbai suka ce manzan Allah me yake wanke tsatsa zuciya sai manzan Allah ce tilawatul qur'an shine kawai karanta alqur'ani shine zai wanke ma tsatsa zuciya da amrarul qulub da wata damuwa duka qur'ani shi zai wanke wannan wannan cutar cikin zuciya kamar zan Allah ya ce sannan ya dora kuma ya ce wa zikrul maut da yawan tuna mutuwa iya zamto dalilin wanke zuciya hadisin ya cikin hadisan da imam al-baihaqi ya fito da shi wa qad ja'a marra wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsananin gaba da manzon Allah da jayayya da shi al-aladu khisam masu jayayya ba sa san manzon Allah da Qur'ani iya zuwa sai ya ce manzon Allah karanta mun al-Qur'ani manzon Allah ba mai girman kai bane ba mai reni bane ya san iya jayayya da shi din ya san ba mutumin sa bane amma yazo manzon Allah karanta mun al-Qur'ani manzon Allah ko sai karanta masa ya karanta mai ayat da take take cikin suratul nahl aya mai namba ta tara inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi iya zuwa daidai wannan gabar ke tsaya tsaya tsaya ma'anar ayan Allah iya Allah ta'ala ya umarce ku da ku zama masu adalci ya amuru bil adl kuma adalci ne aji abu a muhallinsa abu cancanta shine adalci ba san kai ba salafi ba yangaranci ba kabilanci ba ta'assubanci ba wa ka sani waye sanka ba godfather ba waye wannan an dau wannan layin to babu adalci a cikin shi amma adalci ne cancanta wanda ya cancanci abu a bar masa kawai in an samu wanda ya fi cancanta a bashi haka ake yi yanzu duniya ta zauna lafiya abin da ya rikita wannan duniyar musamman ma Najeriya da muke raye a ciki wala rahin adalci ne iya daga cikin abin da Allah ya zare hannunsa daga masu mulkin kasar nan ba su da adalci adalci yayi nan sun yi nan shehu abdullahi bin fodi kanin usman bin fodi allah ya musu rahama yake cewa allah yana zaunar da mulki ya zauna lafiya in ana adalci a cikinsa ko da arni ne yake mulki kuma allah iya zare albarkar mulki a ka samun zaman lafiya ko da musulmi ne inda ba da adalci iya ɗaya daga cikin kalaman abdullahi bin fodi allah ta'ala ya musu rahama in dai za a yi rahin adalci wallahi ba za a zauna lafiya ba ka kwatanta a gidanka mana kana da mata biyu uku irashin adalci ya gani ba za ka zauna lafiya ba idan kana da yaya irashin adalci a cinye yanka wallahi ba za ka zauna lafiya ba idan kana da yara a ofis ko a kasuwa irashin adalci wallahi ba za ka zauna lafiya ba Allah ya sa maɗaukan duniya ta zauna lafiya yi ne adalci in aka rasa shi to ba zaman lafiya duk wata dibara sai dai ku ta yi a yi dimokuraɗiyya a yi mulkin sojan a yi wane ne duk ba ku ɗauko layi ba duk abin da za a yi adalci sai a zauna lafiya to Allah da wannan ya bada doka ya amuru bil adl sannan ya ce wal ihsan Allah ya ce ai kyautatawa masu his kyautatawa talakawa na same kyautatawa na ƙasa wanda Allah ya daga shi ya kyautatawa na ƙasa da shi a kowace irin mu'amala Allah ya bada doka a kyautata an gane ko wa ita'i zil qurba kuma Allah ya ce in kana da dangi makusanta ka taimake su in Allah ya sa samun ka yafi nasu taimake su karka ce wani iya zagi na wa duk ba ruwanka Allah ya daga ka ai duk mai zagin ka ɗauko naira dubu goma ka bashi karɓa zai to me kana sama sai yadul uliya khairun yadi sufula amma Allah ya daga kuma kana cewa na iya zagi na bazan masa ba ka mai da kanka kaskantacce kai ma baka san darajar da Allah ya ma ba a in Allah ya daga ka tafi ka bar su a baya kawai ka toshe kunnanka daga munafukai da yan gulma ka rutsa idan ka ba abin da za a gani in ba alkhairin mutane ba domin Allah ya ma bai wadda bai musu ba shine ita izul qurba yace wayanna al fashai wal munkari wal bagai Allah ta'ala ya haramta alfasha ya yi hani game da alfasha da munkari aikin da shari'a ba ta so zanen da zalunci Allah duk ya haramta wannan to wancan mutum mai jayayya da manzon Allah da ji manzon Allah ya karanta wannan bai gama karanta ba zace manzon Allah sake karanta wannan dawo baya karanta mai meta bai kammala ba sai da mamaki irin na lafazin da jazaba ta jashi zuciya ta tasirantu bai bar gun ba sai da ya tabbatar da tsarkin alkur'ani da musuluncinsa da mai kauya ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya ci gaba da cewa wallahi wannan wa inna lahu lahalawa wannan maganar wallahi mai zaki ce idan abinci ne yafi komai dadi inna lahu lahalawa iya da zaki ka duba arnan jiya fa yake cewa qur'ani mai zaki ne yake cewa qur'ani mai dadi ne amma kai daga an ce uzu billahi minash shaitanir rajim za ka karanta Qur'ani sai ka dauka ka tafi to ba mamaki kai ne shaitan ne ko shaitan din ya tare da kai wa man yakun la wa man yakuna shaitan lahu qarinan fa sa qarina duk wanda shaitan abokin sa ne ya samu mummunan aboki ana ce uzu billahi za ya uzu ya fara karatu sai ka tafi ka farko to amma arne ne fa ajiya ko dazu yake cewa Qur'ani mai zaki ne wa inna alaihi la talawa yace wallahi alqur'ani duk inda ya fito to an mai tsari mai kyau ya fito daga gu mai kyau kuma an tsara shi da layi mai kyau kuma Allah tun ya riga ya faɗa wa bil haqqi anzalahu wa bil haqqi nazal qur'ani da gaskiya ya sauko kuma agun gaskiya ya sauka an fahimci wannan ya ci gaba da cewa a wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la mawriq yace wallahi tushen wannan maganar mai asali ce duk inda ta fito magana ce wanda tafi kowace magana asali ƙur'ani ya tasirantu a ransa ya ce wa inna alahu la musmir ya ce wallahi samansa akwai kayan marmari duk wanda ya rike shi to zai ribata a duniyar lahira wa ma ya kulu haza bashir wannan ba magana dan adam bace arne ne aji yake faɗan wannan game da alƙur'ani hadisin ya cikin hadisin imam tabari da imam al-baihaqi musulmi walihaza kana al-muslim bayan wannan musulmi ya kamata ya kasance bayan ɗoriya ga wannan ya yi ɗoriya ya halatta abin da ƙurani ya halatta masa ya haramta abin da alƙurani ya haramta masa waye lizimu bi adabihi ka ladabtu da ladabban alƙurani wata kalluku bi akhlaqi ka adantu da adon alƙurani wajen gaskiya riƙon amana mutunta mutane martaba su kimanta su zama mutumin kirki a cikin al'umma daga cikin irin ladabin da alƙurani ake so kai game da shi an yi qara'u ala akmali halat idan za karanta alkurani karanta shi a hali mafi kyau mafi kamala min tsahara wa nazafa ya zamto kana da tsarki kana da tsafta ka sanya littafin Allah a gaba karanta shi ka fuskanci alƙibla ka zauna cikin ladabi da nutsuwa abu na biyu an yurattilahu wala yusra fi tilawati ka karanta ya karkai gaggawa a cikin karatunsa ka bi shi a hankali abu na uku an yalzimul khushu' inda tilawati ka lazumci tsoron Allah da kaskantar da yayin da kake karanta alkurani wa an yi zuhir lahuzun in ka ji Allah iya fada iya tsawa kai ma ka damu in Allah iya fada gunda ya kamata a yi kuka ka yi kuka wa an ya baki au ya tabaka ka kuka idan kana karanta alkurani ko ka nemo kuka in ba baya kusa illa min yastati albuka in ba za ka yi kuka ba abu na hudu wa an yalzima sunna ar-rasul ma abocin alkurani dole ne ya lazumci sunna ya fi kowa riko da sunna duk abin da sunnar manzan Allah tabbatar ya zamto kana gaba gaba kai ba dan aikin kowa bane bayaran kowa bane game da addini amma abin mamaki mahaddacin alkur'ani sai ga sunna ta tabbata daga manzan Allah amma iya jira sai an bashi doka iya jira sai an bashi umarni iya tsoron a ga yana aikatawa ina martaba da Allah ya mata alkur'ani yanzu wani ba mahaddacin alkur'ani baya iya wadu'ul yumna alal yusra baya iya yi iya tsoron a ganshi shi sahabbai sama da goma sha ɗaya sun rawaito hadisi mababanta juna game da sun ga manzan Allah iya wannan a sallah amma a samun mahaddacin ƙurani ba ya iya yi iya jin tsoro ko ƙasaru a sallah kuna tafiya za ku yi ƙasar da ce a shi ba zai yi ba don kar a je a faɗa iya ƙasaru ko aljam'u bai na salatai ko an ce magariba da isha ku haɗa in ruwa ya taso ko hadiri ko taɓo ko ruwa amma wani sai tashi ya fita ba zai haɗa ba iya tsoro kan a kai kai ba yaron kowa ba ne addini ba a yinsa don mutum an fahimci wannan in dai abu manzan Allah ya tabbatar a sunance ka rike shi hannu biyu dan adam babu abin da zai iya yi ba wa an yalzimi sunnatur rasul fi aqidatihi aqidar ka tai daidai da sunna ibadar ka tai daidai da sunna sannan mu'amala ka tai daidai da sunna abu na biyar an yusira tilawatahu ana so ma'abocin qur'ani ka dinga sirranta karatunka idan kana jin tsoron riya ko kana jin tsoron ziga da sum'a da yabo to ka dinga buya kana ta karatun alqur'ani domin manzon Allah ya ce aljahir bil qur'ani kal jahir bi sadaqa wanda yake bayyana ƙura'ani don aji a yabe shi kamar wanda yake bayyana sadaka ne don a yabe shi riya ta shigo ciki kuma riya tana rusa aiki gaba ɗaya an yi talahu bi tadabburin wa tafakkurin ka karanta alƙuni da tadabburi da tafakkuri da girmamawa abu na bakwai an ya kuna inda tilawati min al-ghafilina anhu wal khalifina lahu kar ka zama to mai gafala ƙur'ani ya kana karanta alƙur'ani amma yayi nan kayi nan ka gafala da shi kana sabbabawa kanka tsinuwa da la'anta a gun Allah kamar kana makaryaci ne kai kuma ƙorani ya ce ala la'anatullahi alal kadhibin azzalimi ne kai kuma kana karanta alqur'ani kuma ƙorani ya ce ala la'anatullahi alal zalimin ka kana sabbaba kanka cikin tsinuwar Allah da la'antarsa abu na takwas yaji tahida fi an yattasiba bi sifati ahli idan kana karanta alqur'ani kai kokari ka suffantu da siffofin ma'abotansa wanda suni ahalullahi wa khassa wa an yattasima bi sima bi simatihim ka dabi antu da kamanninsu kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ya kamata ga ma'abocin alkur'ani an yi uraba bilailihi a gane ma'abocin ƙur'ani da daddarensa a lokacin da mutane suke bacci a gane shi da rana a lokacin da mutane suke ci da sha suke ciye-ciye da sha-shayi wa bi buka'ihi a gane ma- makaracin ƙur'ani da kukansa a lokacin da mutane suke dariya suke ihu suke buga gaba wa bi wari'ahi a gane ma'abocin ƙur'ani da tsantseninsa ma'abocin ƙur'ani ka zamto mai tsantseni marar kwaɗayi kar ka yadda wani a duniyance don mulkinsa ko don kuɗinsa ka zamto ka zub da mutuncinka a gabansa wannan kayi wa alƙur'ani ba daidai ba sai na abakar na cewa duk wanda Allah ya bashi alkurani ya daga ido ya ga wani abu da Allah ya wa wani yafi nasa to ya kaskantar da abu mai daraja kuma ya darajanta abin da bashi da kimagun Allah idan Allah ya baka alkurani to ya riga ya magata duniya da lahira ba wani duniya ba wata ni'ima a duniya da ta isa kalle ta wallahi babu ita inda Allah ya baka alkurani ya baka tawazu amma a yau da yawa daga cikin ma'abotan qur'ani wanda ya zibila ka samu su makwadaita ka same su wani zuma kamar fadawa kamar 'yan fada wani lokacin kamar 'yan ziga abin babu can gani babu jin daɗi Allah ya ba ce ka yi girman kai ba amma ka san darajar kanka ka san kimar da Allah ya ma ba a ce ka zo mai mutakabbiri ba a'a ka zamto mai tawari'u mai kaskantar da kai amma kar karbure ni kar ka yadda wani don mulkinsa ko abin duniya ya rena ka matsayinka ya fi nasa a ƙur'ani Allah ya ma kujerar zama in dai ka je da alkur'ani lafiya ya ce kana inuwan al'arshin Allah kana da permanent seat a ƙarƙashin inuwan al'arshin ana gubar kiyama ka fi kowa mahaifanka ka ebo musu wata farda daga aljanna ana musu ado a filin fagen alkiyama kafin ayi ga aljanna Allah ya ma matsayi daraja dan me zaka walakanta kanka dan me zaka zama dan fada ka zama wani muzil wajahain ko wani munafiki munafiki akan kudayin abin duniya me zasu yi ma babu abin da za su yi ba ka zama to mai tsantseni mai tawazi'u ba mai reni ba ba mai wulakanci ba mai taka tsantsan ba mai yadda kuma a wulakanta shi ba abdullahi dan masaudi ya faɗar wannan magana yana cewa ka zama to mai tsantseni a lokacin da mutane suka rudu da duniya wa bi sumti idan nasu yakudun ka zama to mai shiru a lokacin da mutane suke fagamniya a cikin maganar duniya wa bi khushu'ihi idan nasu yatakalun ka zama to mai khushu a lokacin da mutane suke takabburi da girman kai wa bi huznihi idan nasu yafrahu ka zamto mai nuna bakin ciki da saban Allah ko kaucewa Allah a lokacin da mutane suke farin ciki wahab bin al-wurud yake cewa an ce da wani daga cikin magabata alatana shin kai ba za ka yi bacci bane baka bacci sai ce inna ajaibal qur'an aqra anna yau nawmi abin mamaki cikin alqur'ani sun tafi da bacci na ya za ina sa qur'ani a gaba ina karantawa bacci yazo ba zan iya yi ba sai dai ina rufe ƙura'an kuma na yi bacci daban amma ina karanta maganar Allah kuma bacci ya zo mu wala ba zan iya yi ba har wani zunnun yake cewa mana alƙura'ani bai wa'adihi wa wa'idihi ƙura'ani narkonsa na azaba daga Allah da da alƙawarinsa na aljanna da rahama mukillul uyuni ya karantar min da jin bacci a idona lailuha la tahja sai na ebe dare gaba ɗaya ban yi bacci ba ina garanta nan azabar Allah nan jin kan Allah nan Allah ya yi fishi nan Allah iya so nan Allah baya so to wani yasa na bacci a idona fa fahimu anil malik al azim kalama kai kokarin fahimtar maganar Allah mafi girma ka fahimci maganarsa fahaman irin fahimtar tazulul lahu riqab wa taqda wanda wuyanka zai karye duk wani girman kan takamaka za ka yi ƙasa-ƙasa a gaban Allah to an ka fahimci alkurani zai koya ma wannan ladabi Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya ƙara mana fahimtar alkurani mai girma Allah ya ba mu iko riko da shi da magana da shi da hukunci da shi da ɗabi'antuwa da shi Allah ta'ala ya ba mu haddasa ya ba mu rukunta Allah ya ba mu tsantseni da ainihin rashin kwaɗayi game da abin duniya Allah ta'ala ya wadatar da mu da abin da ka bamu Allah karka bamu ikon leke-leke da hange-hangen cin abin da baka mu ba Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu da rayuwarmu ka tsare mana mutuncinmu da iyalanmu ka tsare mana shugabanninmu ka tsare mana garuruwanmu ka bamu zaman lafiya a gidajenmu da gonakinmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu Allah ta'ala malamanmu Allah ta'ala ya musu albarka ya yi riko da hanya na yansu ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا حبلنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله